إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na karanta littafin alkafi na ibnu abdulbar al-maliki rahimahullah a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi islamic turosa na garin maiduguri jihar borno a yau muna uku ga watan sha'ban shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da sha bakwai ga watan uku shekara 2021 lissafin bature ko miladi darasin muna yau shi ne darasi na 31 ko a satin da ya gabata mala ya kawo matsalolin kambun baka yau kuma zai shiga cikin bayanin gaida mara lafiya a takaice ya kawo daga nan kuma zai shiga bayanin hakkokin bawa sannan hakkokin dabbobi malaki cewa Allah kara masa rahma wa iyadatul marid sunnatun muakkada wa afdalul iyada akhaffuha wa la yutilu al-a'idul julus 'inda al-'alil illa an yakuna sadiqan ya'nasu bih wa yara dhalika minhu ومن عاد مريضا أو زار صحيحا فليجلس حيث يأمره فالمرء أعلم بعورة منزله ولا يتكيته وعيادة المريض غير مر لافية شنو معنى عيادة المريض mutum ya je gaida mara lafiya ko a gida ko a asibiti yake sunnatun mu'akkada sunna ce ka karfa sunna ce mai ƙarfi hadisai da yawa sun zo akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya kirga hakkokin musulmi akan musulmi da gaskiya akwai wa idza marida fa'udhu idan ɗan uwanka musulmi ya yi rashin lafiya ka je ka gaida shi wannan yana daga cikin hakkin musulmi akan musulmi ba sai ɗan uwanka ba ba sai abokinka ba duk wani musulmi inda musulmi ne ya rashin lafiya za ka ji ka gaida shi a hadisin abu musa wanda imam bukhari ya rawaito manzan Allah ke cewa wa'udul marid ku je ku gaida mara lafiya kuma gaida mara lafiya na da falala duk da malam bai kawo ba amma takaici za mu kawo akwai hadisin sayyidina ali yake cewa naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba wani musulmi da zai je ya gaida mara lafiya gudu watan da safe illa salla alaihi sab'una alfa malakin sai mala'iku dubu saba'in za su yi masa addu'a hatta yumsi har ya wuni wa in adahu ashiyatan idan cikin dare ne ya je gaida shi illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih mala'iku dubu saba'in za su yi masa addu'a har gari ya waye wa kana lahu kharifun fil janna kuma za a ba shi lambu na 'ya'yan itatuwa a gidan aljanna mala'iku dubu saba'in sai maka addu'a ayo karfin alkhairi wani a hadisin sauban wani hadisi imam tirmizi ne ya rawaito kuma hadisi ne sahihi a hadisin sauban wanda imam muslim ya rawaito maza Allah ke cewa man ada maridan duk wanda ya gaida mara lafiya lam yazal ba zai gushe ba fi khurfatil janna yana cikin lambun gidan aljanna yana tsinkar 'ya'yan itatuwa na wannan lambu ya shiga cikin lambun gidan aljanna yana tsinkar 'ya'yan itatuwa ma'ana ana ta baka lada kenan an gane yace hatta yarje har ya je koma ibada ce mai girma a hadisin abu hurairata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ada maridan duk wanda ya gaida mara lafiya ya ji ya gaida mara lafiya aw zara akhan lahu fillah ko ya je ziyarci dan uwansa saboda Allah dan uwansa na ɗan uwantaka na addinin musulunci nadahu munadin sai mai kira kira shi mala'iku kenan an tsibta rayuwarka ta yi dadi rayuwarka ta yi kyau wata abin shaka tafiyarka ta yi kyau wata bawata min aljannati manzila ka yi tanadi wani matsayi mai girma a gidan aljanna ka tanadi ka shirya wa kanka wani matsayi wani matsuguni wani guri wani matsayi mai girma a gidan aljanna to da wasu hadisan da suka zo ba dukkanin hadisan ba kenan akwai wasu hadisai da suka zo akan falala ta aji a gaida mara lafiya to za a samu wannan falalar ne idan mutum ya ji saboda Allah da kyakkyawar niyya wannan ibada ce to duk aikin da Allah yana so idan ka yi za a baka lada a kai yana da sharadi shurutu qabul abad al-ikhlas wal mutabaa to saboda Allah sanda kuma ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka samu wannan alkhairi mai girma to shi yasa wasu malamai suke cewa ma'aikatan kiwon lafiya likitoci da nas nas idan za su zagaye ward to su yi niyyar gaida mara ziyarar mara lafiya aka wasu malamai suka ce su yi niyyar ziyarar mara lafiya don samu wannan lada ya soke wajibinsa na a matsayinsa likita ko nas na aikin gwamnati sannan kuma ga ibadar da zai yi duk suna likita zai bar gidansa ko ya ji asibiti daga ofis dinsa zai tashi zai je ward ya gaida mara lafiya ya dubi mara lafiya sai ya yi niyyar gaida mara lafiya kai musulmi wato motsinka duk motsinka alkhairi ne to sha sa manzon Allah yake cewa kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukkan nuku za ku shiga aljanna sai wanda ya ki sai wanda ya ki don kofofin alherin kayi kaza ga lada kaza kayi kaza duk motsin ka lada lada lada amma duk da haka a tashin alkiyama a zo da sikeli a daura kyawawan ayyukanka da munana ayyuka munana ayyuka su rinjaye kyawawan ayyukanka ba akwai matsala duk da irin gata da aka yi maka motsi ka da lada masu lada mai yawa saboda haka a jagai da mara lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda ibada ce wadda Allah yake so ga kuma irin ladan da za a samu sannan kuma shi kansa da mara lafiya wanda za ka je ka gaida shi iji zai farin ciki ya ji cewa ana girmama shi yanzu cewa ka kaddara shi kana kaunarsa kana sasa da alkhairi sai faranta masa rai wannan kuma zai kyautata wato dan kunzumunci tsakaninka da shi duk wanda baya lafiya kaji ka gaida shi sannan kuma wannan kuma zai rage masa zafin rashin lafiyar nashi musamman zuwan da za a yi za a masa addu'a sannan kai da za ka je ka gaida mara lafiya in ka je ka gaida mara lafiya sai ka tuna da irin ni'imar da Allah ya yi maka in kana yawo a cikin gari sai ka ji kowa lafiya haka za ka ji kamar ba marasa lafiya a garin amma sai ka je asibiti sai ka ji garin ma duk ba lafiya ka shiga ward kana wucewa musamman wanda suna cikin critical situation wanda rashin lafiya sai ya yi tsanani wani nan bashi da kyar wani abincin ma ba zai iya ci ba wani ba zai iya ya zauna ba wani a kwanciyar ma kwanciyar ma da kyar kwanciyar ma wahala ce kwanciyar ma wahala ce balle maganar zama ga kuma ka duba kan wannan kila mai karamin hali ne a gidansa ma babu abinci gudun maganin ma babu to irin wannan halaye in ka je kai da lafiyar ka kana tafiya har ka ta ko ka je asibitin ka sai ka gode wa Allah inda Allah ga dama kai ne za ka kwanta a kan gado shi da yake kan gadon shi zai zai gada kai a daidai wanda lokacin kaji kana zagaya kana wucewa kana ganin su sai ka tuna da neman Allah subhanahu wa ta'ala lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka saboda haka ai kamar ziyara makabarta ce ka je ka tuna da lahira ire-iren ka ne suka mutu aka zo aka binne su to haka nan kaji asibiti ire-iren ka ne Allah ya jarrabe su rashin lafiya aka kwantar da su asibiti sai ka tuna da irin ni'imar da Allah ta'ala a yayi maka to shine malam yake cewa wa iyadatul maridi sunnatun muakkada wa afdalul iyada ziyarar gaida mara lafiya mafi falala mafi daraja wa afdalul iyada ziyara ta mara lafiya ziyara ta gaida mara lafiya wadda ta fi falala akhaffuha mafi sassauci ma'ana wanda ke wanda ba a dauki lokaci ba kaje ya jiki lafiya ya jiki to Allah ƙara lafiya Allah saka fara ba damuwa insha Allah zaka samu lafiya insha Allah zaka warke insha Allah Allah ya baka lafiya kaza kaza sai ka sassauta kai addu'a kai tafiya ba gurin hira bane ba majalisa bane to shine duk san da zaman to lokacin da zaka dauka ya zaman to mafi karanci yafi alkhairi domin me karka takurawa shi a mara lafiya shi ne kita wala yi tilul a'idu mai ziyara mai ziyara mara lafiya ba zai tsawaita aljulusa zama ba inda al'alili a gudun mara lafiya al'alil almana almarid mara lafiya karkaje ga kujera ka zauna a asibiti misali ka kama hira ko karkaje gidansa ko ka koma gefe kana cika shi da hira da surutu illa an yakuna sadiqan ya'nasu bihi sai ya zama na mara lafiyan kai illa an yakuna sadiqan sai dai shi mai ziyara an yakuna ma'ana mai ziyara sadiqan abokin mara lafiya ya'nasu shi mara lafiyan zai debe kewa bihi da shi mai ziyara wato zai ji dadin zamanka abokinka ne na kudda kud kasancewarka kana kusa da shi kuna kana hira kana taya shi hira ko ba lafiya yana jin dadin haka yana samun nutsuwa yana samun kwanciyar hankali to yana da kyau ka zauna ka tsawaita zaman dan haka zai faranta masa rai domin farin ciki yana taimakawa wajen mai mara lafiya ya samu sauki yana taimakawa kuma da bakin ciki yana kara masa rashin lafiya to kana kusa da shi kana taya shi hira yana son haka to babu laifi ka tsawaita wa yara zalika minhu kuma idan ka ga haka daga gurinsa wa yara shi mai ziyara ya ga zalika wannan cewa shi mara lafiya yana son zamanka minhu daga halayensa ko shi ya ce maka zauna da Allah ka dan zauna mana ko kuma in kana magana kaga yana ƙara farin ciki kaga alamu a jikinsa ko a fuskarsa cewa yana son zaman naka to in ba haka ba asali ka'ida in ka je ka gaida mara lafiya ka yi mai ka bar gurin kai sauri kuma a nan da yawa daga cikin mutane suna kuskure musamman ma asibiti inda suke misali wardin na kaga ba space ga kujera ga kujera ga kujera an je an gaida mara lafiya sai a tsaya wani mai zo sai a tsaya sai ka ji akan mara lafiya mutum biyar shida bakwai suna tsaye shi ana ta kallonsa ba ma hirar ake ba bayan kace masa ya sannu ya jiki lafiya sai mutum ya koma gefe yana kallo wani mai zoci ya jiki da sau sai koma gefe yana kallo an cika gurin ta wannan ba ka'ida ba ne ba dadabin ziyara ba ne musamman babu gurin zama ma babu galibin ai kujera ɗaya ake ajewa ga kowane mara lafiya kujera ɗaya ake cewa kun zo wannan ma ya tsaya wannan ma ya tsaya kun taro a kansa kaga anan ba ba ladabi ba ne kana tsaye in zo ka tsaya ya jiki lafiya alhamdulillah to Allah ƙara lafiya sai ka addu'a kuka tafiyarka wani ma wannan ma haka wancan ma haka sai na jikin shi sosai kamar da malam yayi bayani na jikin shi sosai abokinsa ko dan uwansa to wannan kila ya dan tsaya kuma kuskure wanda yafi wannan musamman ziyara gurin mata kai kana da matar ka ba ta da lafiya ko kana da yar uwa ba ta da lafiya in ka je ga gadanta ga gadan mata a jere sai ka ji kuma mata ga sakaci ba sa ma rufe jikinsu yadda ya kamata ga yar wata ka kun zo ka zo ka gai da ita sai kai sauri ka tafi amma ka tsaya nan ga gefenta mata can ma mata an taru maza wajen bura biyar bakwai takwas duk ana tsaye suna kallon matan mutane wai an zo gai da mara lafiya to ka je neman lada sai ka kwashi mai zunubi tunda wannan ka tsaya kana kallon su wani ma sai yana ta kallon matan mutane sannu ya kalli nan sannu ya kalli nan sannu ko ya jagai da mara lafiya ta wannan ba daidai ba ne ana kurakurai da yawa wannan bangaren ana kurakurai da yawa akwai nan labule da ake tsawa tsakanin gado da gado amma galibi ba a sawa saboda gurin ba girma kuma an sa da ke ba ac ba fanka mai kyau ana jin zafi saboda haka sai a yayi a bude gurin tsakanin gado da gado ba shamaki to dole a kiyaye irin waɗannan al'amura yadda bi na ziyara mara lafiya a kiyaye al'asar da idan mutum ya je kada ya tsawaita musamman ya zama da gurin mata ne sai mutum ya ƙara taka tsantsan ya ƙara taka tsantsan to Allah sa dace na لا يكون صديقا اها eh ba da kusan ma'anar da yi illa ya kuna sadiqan sai dan ya zama aboki ne ya surruhu zalika minhu tsawaitawa a gurinsa zai faranta masa rai ya nasu bihi ma'ana zai dibe masa zai dibe kewa da zamanka duk kusan ma'anar su da yi kuma abin da yake abin da musamman mata ma mafi muni ma suka ce wata ba ta da lafiya sai mata su je su yi girki su je mara lafiyar tana kwance a ganin asibiti can sama a ward sun je sun gaida mara lafiyar su fito su yi shimfida a kakashin bishiya su wuni wani ta zo da abinci a ci abinci a hira wani da mata zo da abinci a ci abinci ana hira a wuni ba wai ta je asibiti gaida mara lafiya wannan ba daidai ba ne kin je hira ne kin je majalisa ne ba bukata kin je kin ganga mara lafiya ya jikinki da sauki kin yi addu'a ke tafiyar gidanki amma sai a zauna da ka san mata da riya in ta fito daga asibitin ta ce wance fa ta kyauta min wallahi ta burge ni ran da san da aka rike ni asibiti so biyu tana zuwa tana wuni a asibiti saboda ni to wannan wannan me amfanin sa haka har suna hira suna magana suke cewa ai abun kunya kamar kawata an rufe ta asibiti ko su ɗaya ban ji na wuni ba aya ba abin kunya ne kasa wannan zuwan ba don allah ba ne ba bukata ba da amfani saka sun taru a ƙarƙashin bishiya musamman kaji irin su janarar dinnan gurup gurup na mata gurup gurup me ya faru sun zagai da mara lafiya suna ta hirinsu suna dariya wasu mahata irin sun cire himar ɗinsu zaman nasu magashinan ya saba shari'a to kaga asalin zuwa gaida mara lafiyar ibada amma ya zama mai sabon Allah to dole a kiyaye waɗannan al'amura wa man ada maridan duk wanda ya je gaida mara lafiya aw zara sahihan ko ya ziyarci mai lafiya falyajlis haythu ya'muruhu ya zauna inda ya umarce shi mara lafiya da hankalinsa misali a gidan shi da sauki ya shigo ce ma zaune a nan ko kuma in ba shi ba shi da damar da zai maka magana wanda yake jinyarsa wanda yake zaune a kansa ɗan uwansa ko waye idinsa shi inda aka ce maka zauna aka nuna ma sai ka zauna haka ne ka je ziyara gidan mutum ka shiga falonsa ka'ida karkai sauri ka zauna ka tsaya malam bismillah ka shiga ka tsaya sai shi mana zauna nan ko kuma idan ya baka dama zauna bai ce ga anan ba sai ka zabi ka zauna inda ya dace to idan aka baka zabi kai kuma ka zamanto mai hikima ka zamanto mai mai hikima ina ne inda in ka zauna ba za ka ga cikin gidansa ba karga ce ma ka zauna kawai ka zabi daidai gurin da yake kana kallon cikin gidansa matansa suna wuce sai ka zauna kana ta kallon matansa wai ka zo ziyara gidansa ba daidai ba ne ka'ida ta farko idan ka shiga sai ka tsaya ka zauna inda aka nuna maka shine haithu ya amuruhu inda ya umurce shi inda ya nuna masa zauna a nan don ma me yasa falmar'u domin mutum a'lamu shi fi sani bi aurati manzilihi sirrin gidansa shi su sirrin gidansa ina ce ma zauna a nan inda zaka zauna a dai gefen za ga sirrin gidansa an gane ko kuma misali yanzu sauran wurare akwai datti nan ne guri mafi tsafta sha sai ce ma zauna a nan in ka zauna a nan ba ka je ka zauna wani gurin kila sai wato ka bata riganka saboda aka ce fal mar'u mutum da gidansa a'lamu bi aurati manzili shi fi san sirrin gidansa shi fi san aibin gidansa zaka ka ce sirrin gidansa zaka ka ce aibin gidansa zaka ka ce matsalan gidansa duk wannan ladubba ne wanda musulunci ya tsara domin domin karka shiga haƙƙin dan uwanka wani abu sai dame shi ka shiga falonsa kawai sai ka shiga assalamu alaikum kafin ya ce ma ka zauna ka zauna inda kana zaune kana zama kai haka ko ba abu dai ka ga matarsa ba don kwali kila ma ba himar shi kuma ya san da haka wanda zai me zai dame shi kaga ka shiga hakkin shi to shi kullum ke cewa wato musulunci magana hakkin don wanka musulmi ba magana wasa ce ko duk motsinka za ta yi ma hakkin don wanka musulmi duk motsinka hakkin don wanka musulmi duk takunka kada ka shiga hakkin kada kai abin da zai bata masa rai wanda shi ne addinin musulunci inda za ki yawar da al'amura duk a zaune lafiya to amma allah zai gyara daga cikin matsalolin wato gaida mara lafiya wanda malam bai kawo ba akwai kamar matsala biyu ko ku za mu kawo idan ka za ka shiga gaida mara lafiya in ka je aka ce yana da kyau mustahabbi ne ka zauna kusa da kansa ina kwance sai ka zauna kusa da kansa in gurin zai yi a zauna in gurin zai yi a zauna ba tare da ka takuru ba ba tare da me ka takura masa ba kada ka je ka matsa ka matsa ka zauna ai sunna aka ce ka zauna kusa da kan mara lafiya ka takura masa ka takura wa kanka mustahabbi ne aka ce ba dole ba wannan ma in akwai me akwai gurin zama akwai yalwa ko akwai me ai wajibi ma ana yi ne idan akwai me akwai dama wajibi ma ana yi ne idan akwai me dama in ba dama ba maganar wajibi balle sunna mustahabbi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi a hadisin ibn Abbas wanda yazo a cikin al-adab al-mufrad na Bukhari idan ada maridan jalasa inda ra'sihi haka nan manzon Allah da yazo ci wannan dan ba yahudiyan na wanda yana wa manzon Allah khidma yayi rashin lafiya maza Allah sallama ya je zai gaida shi in ji anas yake cewa ba ka'ada inda ra'asihi sai mazauna maza Allah ya zauna kusa da kansa kamar yadda ya zo cikin bukhari sannan abu nabi zaka masa addu'a kai masa addu'a ya zo a hadisin ummu salama a cikin sahih muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hadartumul marida idan kun halarci mara lafiya kun je kun halarci mutum ba shi da lafiya awil mayita ko mamaci fa qulu khairan ku fadi alkhairi fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun domin malaiku suna ce suna ce amin dangane da abin da kuke fada in alkhairi kuka fada su ce amin in sharri kuka fada su ce amin to saboda kake masa addu'a fatar alkhairi domin malaiku su ce amin kuma za ka ruka masa Allah ya ba shi lafiya addu'ar da za ka yi ya zo hadisi ibn abbas wanda imam tirmidhi da abu dawuda suka rawaito mazala ke ce man ada maridan duk wanda ya je gari mara lafiya lam ya hadur ajaluhu ajalinsa bai yi ba faƙala inda hu saba mirari sai ya faɗi sau bakwai as'alu Allah al-azim rabbal arshil azim an yashfi manzon Allah sai in kaba da haka sau bakwai bakwai illa afahu Allah min zalika al-marad Allah zai warkar da shi daga wannan rashin lafiya to yana da kyau idan mutum ya je gurin mara lafiya ya yi irin wannan bayan ka yaba wa Allah ka yi salatin manzon Allah sai mutum ya wannan as'alu Allah al-azim rabbal arshil azim an yashfi sau bakwai da wasu addu'o'i da suka zo manzo Allah ya ce in yi wannan to Allah zai warkar da shi to amma kuma dole a kiyaye sharruda na me na addu'a addu'a tana da sharruda kar mutum je je wajen mara lafiya ya wannan sabuko ya zo kwana biyu uku ya sake koma mutumin bai samu lafiya ba a'a ya hadisi ne yana da karfi kuwa hadisi yana da karfi amma addu'a tana da sharruda shi san da ka yi addu'an nan ka cika sharrida kuma ai ba lalle ba ne kuma Allah ya amsa maka da abin da kuke gani ba mamaki Allah ya amsa masa da wani abin daban magana masu Allah da gaskiya ce kuma haka za ka ce masa labasa tahur insha Allah labasa babu komai tahur insha Allah wannan ya zamanto sanadiyar tsarkaka daga zunubanka ina rashin lafiya ka yana mai yana kankare zunubi in kai rashin lafiya yana kankare zunubi to shi yasa mutumin da yake yayi tsawon jinya tsawon rashin lafiya ya rasu ana masa fatan alkhairi sosai wannan kwanciyar da yayi ina ta fama da rashin lafiya ba aikin manza bane ana kankare masa zunubi sannan in ya samu yana da kyau ka aje hannunka a jikinsa ko a kansa ko a kirginsa ko a gefensa a kai masa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan da domin ka aje masa ka aje hannunsa hannunka a jikinsa wannan zai faranta masa rai musamman sanda kana addu'a din kana masa wannan ka aje hannunka a jikinsa ku kana addu'a to yana da kyau wannan to za mu tsaya na haka ya isa matsalolin gaida mara lafiya suna da yawa malamai sun kawo za ka ziyarci in ba musulmi ba ne za ka je ka gaida shi mata za su zai su gaida namiji ko namiji zai iya zai gaida mata akwai matsaloli da yawa da malamai suka kawo za mu tsawaita da yawa ba za mu tsaya a nan umar mallakahu allahu abdan mana kuma yanzu ya shiga babin wato matsalolin bayi hakkokin bayi umar mallakahu allahu abdan duk wanda allah ya mallakar masa da wani bawa bawa shine wanda wato baya da yancin kansa ya zama duka kamar shi ma kamar dabba za a sai da shi ana cin gadonsa kamar dukiya an gane da can ta hanyoyi da yawa ake bautar da mutane har kawai mutum kafin zuwa musulunci da ma bayan zuwa musulunci wasu kasashe wanda ba mu da ba na musulmi ba mutum karfi da yaji zai zai kama ka a gidanka je sai da ka zama bawa ko ta hanyar yaki a kama mutum zama ta bawa ko ta hanyar bashi da can ina kana bin mutum bashi ya kasa biya sai ka ji ka kama shi a matsayin bawa ya zama bawa kenan shi kenan da musulunci ya zo sai ya rusa duk wata hanya ta mai da mutum bawa sai bar hanya daya idan aka kama ana jihadi na fi sabilillahi aka kama mutum za a yi amai da shi yaki bawa wannan malamai suka ce hikimar tun da ya ƙi ya zamanta bawan allah da ya halicce shi a yi masa ukuba punishment ya zama bawa na ɗan adam irinsa ya ƙi ya zama bawan allah saboda haka aka ci galaba a kansa aka kama shi a fagen yaki sai a mai da shi ya zama bawa na mutum irinsa wannan haya ɗaya ce musulunci ya bari domin a mai da mutum bawa duk ya rusa sauran hanyoyin to shi ne waman mallakahu Allahu abdan duk mutumin da yake Allah ya mallakar masa da wani bawa gadon saye ko sayen saye ko a fagen yaƙi aka gama wajen raba ganima bawa ya zama rabansa sai ce fala yukallifuhu min al'amali kada ya dora masa daga aiki fauka taqatihi sama da sama da karfinsa abinda zai iya abinda zai iya kadai zaka bar masa zai zaka daura masa abinda ba zai iya ba ba zaka daura masa ba an gane wa alaihi nafaqatuhu nafaqarsa tana kansa kana da bawa cinsa da shansa yana kanka wanda kuma wajibi ne dama nafaka ta wajibi wanda malamai suka ittifaki nafakar matanka da yaranka da iyayenka eh da dabbobinka da bayinka dole ne ka ci da su matarka da yaranka kanana wanda ba su balaga ba don kama idan ya balaga yana da lafiya ce da shi baya kanka ta ga shekara kuma sha takwas ashirin to ka ce da shi ba dole ba ne in ka gada ma saboda taimako ka ce da shi in ka ce kayi ni yanzu na gazi kai maka jika nemi abincinka ba ka yi laifi babu shari'a ya je doko ko ya noma duk abin da zai yi je ci da kansa ya balaga amma da shari'a zama yana lafiya in ba shi da lafiya ba zai iya yi sana'a ba shi da kansa kai mahaifinsa za ka ci gaba da ba shi abinci tumala kice wa alaihi nafaqatu nafaqar bawa cinsa da shansa yana kan mai gidansa wa kiswatuhu haka nan tufarsa ka bashi tufa yana kan kai mai gida dole ka bashi tufa malaki ta bil ma'rufi wato ta hanyar da aka sani limithlihi ga irinsa abin da ya dace ga irinsa tunda ba bayin ma matsayi matsayi ne wani bawan wato yana cin abinci da yawa an gane filet ɗaya ba zai ishe shi ba dole ka ba shi filet biyu wani bawan filet ɗaya ya ishe misali kana da bayi guda uku ɗaya abincin filet ɗaya ya ishe shi ɗaya abincin filet ɗaya ba zai ishe shi ba ka ce ba dukkanku bayi ba ne saboda haka dukkaninku filet ɗaya za ba ku bai kyau ba a gane bil ma'rufi ta hanyar da ta dace limisli ga irinsa abin da zai ishe shi babu ƙari babu rage an gane a hadisin abuzar wanda imam bukhari da muslim suka rawaito maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ikhwanakum khawalukum wato bayin na ƴan uwanku ne yace ƴan uwanku khawalukum suna yi muku hidima suna biyan bukatun suna gyara muku abubuwanku suna muku hidima a gidajenku ja'alahum Allah tahta aydikum Allah ya sanya su a karkashinku faman kana akhuhu tahta yadihi duk mutumin da yake dan uwansa ya zama yana karkashin sa mana bawa falyut'imhu mimma ya'kul ka ciyar da shi da abin da kai ma kake ci in ka ci shinkafa ka bashi shinkafa in ka ci nama ka ba shi nama in ka ci kwai ka ba shi kwai amma kuma me bawanka ne karantar musulunci kenan wal yulbis mimma yalbas yes ba shi irin tifan da kai ma kake sawa in ka sa dok ka ba shi dok in ka sa buwa ka ba shi buwa ya girma ku haka abu abu zar wanda ya rawaita wanda hadisin irin rigar da yake sanye da ita wata yana tafiya da bawansa irin rigar da yake sanye da ita irin ta iba wa bawansa sai wani ya gani ce ah wannan ba bawanka bane eh da ina maka ba shi rigar da bata kai haka ba sai a a ai naji manzon Allah ya ce kaza sai karanta masa wannan hadisi an fahimta wala tukallifuhu ma yaghlibuhu manzon Allah ya ce kada ku dora musu abin da yafi karfin su kasan ba zai iya doki buhu guda biyu lokaci guda daya ba ka ce sai kai ba bawa ba ne sai ka doki buhu biyu nan take ba ka ba zan yi maganinka abinda ba zai iya ba kada ka dora masa don bawa mazala ce fa'in kallaftumuhum to idan da bukata ta taso kuka dora musu ma ya galibu abinda zai rinjaye su zafi karfinsu a fa'a'iluhum ku taimaka musu ka sa shi aikin da ya fi karfinsa ka taimaka masa yanzu wannan da wa ake magana eh bawa za ka sai da shi za ka yi ka ba da shi a matsayin kyauta kamar dabba wajen mu'amala dan adam ne amma wajen mu'amala mu'amalar dukiya ake masa amma ga irin mu'amalar da aka ce ya waje ba a yi masa amma ka duba irin inda wasu suke mu'amala da direbobinsu wani mai gadi a gida yana gadin gida ya tsare maka security lafiyarka lafiyar iyalanka da matanka abinci ma sai abin da yara suka ci sai a ji a kai musu a kai wa mai gadi ga bawa irin abin da abin da ka ci ka ba bawa rigar da ka sa ka ba bawa amma wasu inda suke mu'amala ba mai gadi bane ba mai gadi bane to dan me ka kawo shi ba ya da amfani shi kadaran da yake kudin da yake bashi kaddara duk wanda suke gadin suka yi tawaye kudin naka zai iya gadin ka ko driver haka baya da kima abincin da ake ci a gida daban abincin direba daban ko musulmi ne to bawa maga abin da aka ci a yi masa kuma masu shara a gida da ana musu kallon raini ana wulakanta su baya musu kyakkyawan mu'amala wannan ya saba karantar manzan Allah wannan ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne ka shiga hakkin bil'adama ka tauye musu hakkinsu ba albashi kake ba su ba direba nawa ake ba shi mai gari nawa ake ba shi mai shara nawa ake ba shi mai wanke-wanke nawa ake ba shi wasu halin idan an kawo abinci ta yi ku zo da nama da kaji da waye kun kawo gida kila ma shi zai dauko ya sa a gida an daba ya gani ku ci da yaranku amma sai ku ba shi tuwo da miyan kuka da waki duk ya gani abin da kuka ci an yi magana ba ana biyan shi albashi ba wani yana ya dauki mai gadi a gidansa yana ba shi albashi ana dafa abinci a gidan shi ba zai bayar ba an yi magana zai ce ba yana biyan shi hakkin shi ba wai shi bature wai ya washe hakkin shi duk wanda ba musulunci ba ne mazala ake cewa gaira mudirrin bihi kada ya cutar da shi kada ya cutar da bawa mutum kada ya cutar da bawansa kaga irin su direba mai gadi mai shara min babi aula kina kada ka cutar da shi wala yudayyiqu alayhi kada ya kuntata masa ya takura masa kuntata wajen kwada masa bakaki maganganu ya shiga ciki ka wulakanta shi gaban yaranka wani a gidansa wata yara suna cewa mai gadi baba mai gadi mai gadi ne za ku ce masa baba yara kananan saboda sun ga shekarunsa irin shekarun iyayensa ne dattijo ne baba mai gadi suka ce mai gadi ne za ku ce masa baba kada ku sake ce masa baba wadon shi mai gadi to abubuwa matsaloli kurakurai iri-iri ta sha sa kudin al'amuran babu abin da zai gyaru zalunci akan zalunci rayuwarmu duk magina ta kan zalunci akan zalunci ta yabuwa za su yi kyau malaki cewa wala yi zai yi kwane kar ya kuntata masa wa in kana lahu khasatun min mat'amatin wa in kana lahu idan ya zama yana da khasatun na musamman min mat'amihi daga abinci mat'amatin na abinci akwai abinci na musamman da ake dafa masa a gidansa kamar da muka yi misali kamar ana dafa tuwo a gidan amma shi sai a yi masa soya masa kaza ko a soya masa nama in kana da wani abinci na musamman to bawon ko idan baka bashi da yawa ba falyunilhu minha ka sada kadan saman masa falyunilhu mana ya bashi minha daga wani abincin bima ya ruddu shahawatahu abinda zai maida zai karye masa sha'awa bawanka ne an soya nama da waye kace kai ka jika kawo abinci na ya je dogo naman na cikin kwano yana ci yana gani zo ya ajiye ya koma gebe ya tafi sa baka bashi komai ba kaga san ne dogo naman nan ya kawo ya ajiye yayi me zai sha'awar naman ya je yana tunanin naman nan to idan ya ajiye ko baka ce masa bismillah gaba ɗaya ba sai ka dauki kadan ka bashi kai magana ka yasa bakin sa ya tafi kaga ya rage masa ne ya mayar masa da sha'awarsa haka na mai gadi duk abu da muke faɗa kan bawa mai gadi a driver mai shara min babi mai min babi aula amma haka mai gadinka ko waye zaka sa abinci mai kyau ka ci yana ji yana gani ba abin da zaka bashi an gane dalilin wannan ok wannan matsala biyu ne matsala ta farko gaira mudirin bihe wala yi zai yi kwalai wannan shafi ko irin su duka ba gaira ba dalili ba wanka kai ta dukansa ba gaira ba dalili haramun ne hadisin abu mas'ud al-ansari wanda ya zo a cikin sahihi muslim yake cewa wata nan na tsaya ina ta dukan bawana ya yi masa laifi yana ta dukansa sai sai ce sai na ji wata murya a bayana ake faɗa mun i'lam aba mas'ud ya kai abu mas'ud ka gane ka sani fa lallahu aqdaru alayka minka alayhi Allah yana da iko akan ka sama da yadda kai kana da iko akan bawan nan kana dukansa ne saboda kana da iko akan sa amma yadda Allah ta'ala yake da iko akan ka yafi yadda kai kake da iko akan bawan nan sai yake cewa da na juya ce waye kike faɗa mun wannan ne don ya fusata a lokacin da ya juya yace fa idza huwa rasulullah ashe manzon Allah ne yake masa magana da ya ga manzon Allah ne sai birgita sai ya ce ya rasulullah huwa hurrun li wajhillah yace ya manzon Allah na enta shi saboda Allah dan ya fahimci abin da yana da girma yanzu ya zai ya kubutar da kansa sai ce na enta shi fi sabilillah an gane sai manzon Allah sai amma law lam taf'al la lafahatka an-nar inda ba zai haka ba da wuta ta kona ka inda ba kai haka ba da wuta ta kona ka uwa wannan akan waye bawansa ne mallakarsa yau nawa suke ma maganan bawa ba ba maganan mai gadi ko driver ko mai shara ba mutum irinka ana zagi ana duka ana sharri cin mutunci ba gaira ba dalili ba iyaka rancin zarafi da wani sa'ili jami'an tsaro suke wa mutane suna abusing wannan fawa da aka basu don yana da kaki yana da bindiga a hannu ya yi maka bindiga dama ba ka yi laifi ba ya kama ya wulakanta ka yi maka duka ba ka yi saka yi ci komai ba ya kamata irin wannan a fada musu abinda manzon Allah ya fada wa Abu Mas'ud lallahu aqdaru alayka minka alayhi Allah yana da iko akan ka sama da kai yadda kai kana da iko akan sa to nan take sai yi firgita yi tsorata yace kai na enta ka fi sabilillah manzon Allah sai ba dan kai haka ba da wuta ta kona ka a hadisin muslim wanda ibn umar ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man latama mamlukahu aw darabahu fa kafaratu an yutiqahu duk mutumin da yake yi mari bawansa ko ya dake shi ba da haƙƙi ba to kafararsa ya yanta shi to wannan magana kina kan cutarwa haka na wajen bada abinci jabir yana cewa a wani mutum ya tambayi jabir yace idan bawanka kasa shi aiki yayi maka dawaniya yayi wahala idan lokacin cin abinci yayi zaka kira shi ne ku ci abinci sai jabiri ke cewa eh to idan ma ba zaka kira shi ku ci abinci ba manzon Allah yace da mu to ka dauki wani abu ka bashi yazo a cikin wato tirmidhi da kuma ya zo a cikin musnad na imam ahmad da kuma al'adab al-mufrad na imam bukhari sai malik cewa wala yastakhdimuhu layla kada ya sa shi aiki hidima layla cikin dare illa inda darurati sai saboda larura ya zama dole an bukaci aikin bayan da za a yi a bar aikin zuwa gobe wal haja wata bukata ta taso amma da safe ya yi aiki da rana ya yi aiki da dare ya aiki an yi magana ba bawa ba ne ta wannan ba daidai ba ne don dare lokaci ne na hutu wanda zai ji ala kuma laila taskunu fihi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cewa dare ya sanya dare saboda ya zama a samu a huta lokacin hutu ne to shine ma na ce kada ka sa shi aiki sai da larura bukata to wannan shi zamu dora shi ma kan me akwai su masu gadi da direbobi da ma'aikatan gida da safe da yamma har ya aiki to da dare nan ba ya zama dole ba kada ka ce kawai ka tashi ka koya masa waya ka zo akan abin da bai kai ya kawo ba ka je ka yi kaza ka bashi ya huta tunda bawa ma ake tabi ka bata a sa shi aiki cikin dare ba an ba wata larura wata bukata ba haka na sauran ma'aikata bai kamata a takura musu ba malam ake illa min al-yasiri sai dai aikin da bai taka kara ya karya ba dan karamin aiki bawa sai ka sa shi haka nan ma sauran ma'aikata malam ake cewa wal amatu kal abdi wajen ba da haƙƙi wajen rashin takurawa wajen rashin cin mutunci wajen ba da abinci da matsuguni da riga da sauransu wal'amatu bai wa maka al'abdi kamar bawa duk da ne abinda ya kamata a yi wa bawa ita ma bai wa ku yanga za a yi mata abinda ya haramta a yi wa bawa ita ma bai wa ya haramta a yi mata wannan fi kulli ma zakarna dangane da duk abin da muka ambata mijimalar mana ke cewa wala yukallafu al'abdu ba a daurawa bawa ghayra dhi san'ati wanda ba yi da sana'a alkasba ya nemo kudi ya kawo tunda bawa shi da kansa da abin dukiyar da ya nemo duk na mai gidansa ne wannan ita ce ka'ida addinin musulunci kana da bawa shi kansa je sana'a ko yayi wani aiki ya samu kudi naka ne a gani to saboda haka malaki cewa bawan da bai da sana'a ko bai iya sana'a ba ta daga ce masa dole sai ya nemi kudi kaza ya kawo ko bai da sana'a yi bai iya sana'a ba ci kada ka dura masa wannan dan me fa yasriqa dan kada ya je sata ka dora masa in ba ka kawo dirhami kaza dinari kaza yau ba wallahi za ka san abin da zan maka karshe zai je yi mai zai sata walal amata akan nan baiwa in kana da baiwa kada ka dora mata alkasba neman kudi ba ta da sana'a sai kin kawo kaza a lokaci kaza in ka dora mata wannan fatab jura za ta yi fajirci za ta yi zina wannan wata kada ka zamanto sanadiya ka sa wani yi sabon Allah subhanahu wa ta'ala kada ka sa wani ya yi sabon Allah subhanahu wa ta'ala kunga wannan bayani yawan musulmi mala a cikace kawo akan bayi hakokin bayi wato duk adalci na addinin musulunci kuma yana daga cikin girmama dan adam wadda kada karramna bani adam girmama duk da cewa bawa ne to amma dan adam ne to ai masa mu'amala irin ta dan adam ko dabba ma ai tana da hakoki kamar da malam zai kawo an gane ana so ake tutawa bawa domin kamar da muka yi bayani da zo musulunci kin yazo ya tsaftace tsarin bauta kafin zuwa musulunci kamar da muka yi bayani in wani yana bin ka bashi ka kasa biya sai mai da kai bawa mutum gaba da baya duk ne shi ba bawa ba ne ƙarfi da yaji za a kama shi aji a sai da shi zama ta bawa kamar da aka yi wa zai rubun haritha maulan manzan Allah ai shi ba bawa ne ƙarfi da yaji aka kama shi aka sai da shi ana sai da shi ana sai da shi har khadija ta sayi shi ta baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya yanta shi ba bawa bane irin wannan da yawa tarihi da to musulunci ya zo ya tsabtace babu wata hanya da za a mai da mutum bawa sai ta hanyar jihadi fi sabilillah idan aka mai da shi bawa kuma dai a bangaren kuma sai musulunci ya yawaita hanyoyin yan tabawa gafarar zihar gafarar rantsuwa gafarar kisa abubuwa da yawa an sami itku raqaba itku raqaba kafarar wanda ya sadu da iyalinsa ramadan dan me musuluncin baya kodaitar da me bautar da mutum hanya ɗaya za a bautar da mutum amma sanda kuma hanyoyin da za a yin tashi suna da yawa ya kodaitar fakati mubin alimtu fihi khaira bawanka ne ka gan shi yana da addini yana da hankali sai ka dora masa wani kudi ka ka kudi ka zana yan taka akwai mudabbar akwai wane ne duk aka kwadaitar don a rage bauta an gane to amma turawa da suka zo kasashen afirka da sauran musamman kasashen afirka irin yadda suka bautar da mutane in ka kwatanta da addinin musulunci kaga sun kai ƙarshe wajen zalunci wajen karni shekara 300 da wani ku shekara 400 ana zuwa ana sayan mutane daga afirka ana kaiwa su europe musamman su america ana sayarwa har an samu kamfanoni na sayan bayi su zo su zaya daga nan su kai su sayar to mutane suka ga haka idan sun zo in ka kawo musu bawa sai su baka bindiga da sauran abubuwa sai mutane suna zuwa gonakin mutane suna zuwa gidaje suna kama mutane karfi da yaji su yi su sayar fi'ir wannan an bautar da mutane wato da yawa wasu bincike da aka yi suna nuna cewa wato mutanen da aka kama su aka kai su a matsayin bayi zuwa amerika musamman lokacin da suka yi gonakin reke suka yi wasu kamfanoni to suna neman ma'aikata su waye zai za su yi musu aiki suka ce bari a kawo 'yan afirka sun fi dacewa da wannan aiki a gina kamfanoni na a zuwa sai bayi a kai can a sayar to waɗanda aka kai su amerika kawai sun kai wajen miliyan tara da rabi an gane a wani lissafin a wani lissafin suka yi miliyan goma sha hudu kuma suka ce wanda wanda aka kai su da ransu kenan amma waɗanda suke mutuwa a hanya sun ninnin kasu wajen sau hudu ko biyar domin wanda an kama su wajen tafiya da su wanda aka tafi da su da wanda suka mutu in ka hada za su kai wajen miliyan hamsin domin suke cewa duk bayi guda biyar da aka kama aka sa su cikin jirgin ruwa ana tafiya cikin biyar da ƙir mutum da zai kai san gudun da suna mutuwa su kuma a dauke su a jefa cikin teku saboda inda ake cusa su cuse suke ake hada su guri guda ba abinci ga gana musu azaba haka turawa suka yi wajen karni wajen shekara uku ana haka wasu ma suka ce waɗanda afirka afirka ta rasa su saboda bauta banda wanda aka kai su banda wanda suka in ka hada da wanda aka kai su da ransu suka je america ko europe da waɗanda suka mutu a hanya da kuma waɗanda tun kafin a kama su wajen yunkurin kama su tunda kana gonarka za zuwa kama za ka yunkurin ka gudu a harbe ka fila gaba ɗaya in ka hada a sanadiyar bautan na waɗanda aka rasa afirka wasu masu kaji za su kai wajen miliyan ɗari miliyan ɗari kawanan abu ne sananne a rubuce a tarihi duk turawa su suka yi gana musu azaba irin gil wato cin zarafin dan adam da suka ba zai misaltu ba amma duk da haka su ne yau suke da suke cewa wai su ne za su kare hakkin dan adam in kajan suna magana hakkin dan adam kare hakkin dan adam wato wani interestinsu ne suke su cimma inda za ka san haka akwai wuraren da ana cin zarafin dan adam amma ba su yi magana ba ba su yi magana ba duk da sun yi magana interestinsu ne to musulunci bai dira wannan ba to ba wani addini ba wani tsari na adalci gaban addinin musulunci amma duk da haka nasu suna boyewa sai su yi magana ai musulunci ya yarda da tsarin bauta amma musulunci da ya yarda da tsarin bauta wani irin tsari ya kawo suna su tsarin bauta da suka yi tsarin bauta me suka yi wa mutane to zama lafiya shine musulmi zama lafiya shi ne sai riko da wannan addini addini wanda ya dace da hankali da fitira da zamani kuma hanya ta zama lafiya in ba haka ba to bayar da za a samu zama lafiyan da ake so in ba tsare hakokin Allah aka dokokin addinin musulunci aka yi ba to za mu tsaya nan abin da muka fara zama da Allah ba mu zada sa gaba daya abin da muka fara ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba daya mu Allah ya ba mu ilimin amfani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk